إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار استئنافا لخطبتنا الماضية فالوصية الثانية التي أوصانا الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله هي قوله وبالوالدين إحسانا فحق الوالدين عظيم فقد أوصى الله تعالى في آيات متعددة منها قوله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والإحسان إليهما يتضمن كل عمل من الأعمال البر من من أعمال البر من البعد عن كل ما يؤذيهما وذلك من الشكر لهما كما في قوله سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ومما أخرجه البخاري ومسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل وفي رواية أي الأمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى قال الصلاة في وقتها ثم قيل أي قال بر الوالدين ثم قيل ثم ثم قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة فمن الإحسان إليهما القيام بخدمتهما والإنفاق عليهما وطاعتهما فيما يأمرانك وينهانك عنه ومن الإحسان إليهما مخاطبتهما بلطف وأن تشاورهما في أعمالك وأمورك وأن تكسر من الدعاء والاستغفار لهما وألا ترفع صوتك عليهما ولا تنظر إليهما بغضب أو احتقار ولا تجادلهما وأن تقول لهما قولا كريما وأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة في كل قول وعمل وعن رفاعة بن إياس قال رأيت الحارس العكلي في جنازة أمه يبكي فقيل له تبكي قال ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة وفي الصحيحين عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور وقد أخرج الإمام أحمد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة قلت من هذا قالوا حارثة بن النؤمان كذاك كذاكم البر كذاكم البر مرة واقرأ قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار وتوصلوا بأعمالهم الصالحة كي يفرج الله عنهم كربهم وعن محمد بن سيرين قال بلغت النحلة في أهل عثمان بن عفان ألف درهم قال فأمد أسامة بن زيد إلى نخلة فعرفها فأخرج جمارها فأطعمه أمه فقالوا ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهم والجمار لا يساوي درهمين قال إن أمي سألتنيه ولا تسألني شيئا شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها ومن الإحسان إليهما بعد موتهما إيصال ودهما والدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما وصلة رحمهما وصلة رحمهما ثالثا من الوصايا التي وصانا الله سبحانه وتعالى بها هي قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وهذه الوصية نهى عن قتل الأولاد خشية الإملاق أو خشية الفقر قال ابن كثير لما أوصى الله سبحانه وتعالى بالوالدين والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد وذلك أنهما كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشيطان بذلك فكانوا يعدون البنات خشية العار وربما قتلوا بعد الذكور خشية الافتقار وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ثم قال أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك ثم قال أي قال أن تزاني حليلة جارك وأخرج الترمذي عن أبي مسعود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال له قال قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقولون فيقول قبضتم قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقولون ماذا قال عبدي فيقول ماذا قال عبدي فيقول حمدك واسترجع فيقول الله سبحانه وتعالى ابن لعبدي بيتا في الجنة, في الجنة وسموه بيت الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاية وأصلح وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ci gaba da mu wadda muka fara bayani akan ta wasu yoyi guda goma wanda ubangiji ya mana a cikin suratul an'am wanda malamai suka yi ittifaki suke kiransu akan alwasayil ashar wasu yoyi guda goma wanda duk wanda ya yi riko da su insha Allah gida aljanna ita ce makoma wanda ko ya tuzarta yake aiki da su to hakika rayuwar shi tana gama tana cike da hasara yine wasiya ta biyu lokacin da ubangiji yake cewa wa bil walidain ihsana game da iyaye a kyautata musu tabbas idan muka leka zan mu gani haƙƙin iyaye akan iya haƙƙi ne wanda yake girma sosai dalilin haka ubangiji ya mana wasiya a cikin alkur'ani wurare daban-daban akan mu kiyaye haƙƙin su idan muka dauka kadan daga cikin ayoyin da ubangiji yake mana bayani akan haƙƙin iyaye da kyautata musu yake cewa hakika mun yi wa dan adam mun yi wa mutum wasici akan iyayen shi wata wasiya ce aka yi ne shine ya kyautata wa iyayen nan nashi dukkan waɗansu abubuwa wanda iyaye za su umurce ka wajibinka ne ka yi shi sai dai ubangiji yake cewa idan suka neme ka da ka bauta wa wani koma bayan Allah ya ce to akan wannan tsarin kada ka sake ka biya musu kada ka sake ka musu biyayya akan shi kenan karkashin wannan ayar zan mu iya fahimta biyayya ga iyaye duk abin da yake na zai jiya musu daɗi zai waranta musu rai in dai bai haɗu ba da haƙƙin ubangiji ba to wajibi ne game da ɗaya yi wa iyayen nan haka idan muka leƙa don mu gani a wasu wurare ubangiji yana tabbatar mana haƙiƙa ya riga ya yi hukunta kadda bawa ya sake ya bauta wa wani koma bayan Allah ubangijin nan shine wanda yake macancanci shine wanda ya dacewa da a tsaya a bauta min ba tare da an haɗa bautar shi da wani ba sannan bayan haƙƙin ubangiji sai ya kawo haƙƙin iyaye yake cewa kuma game da wannan iyayen wajibi ne a kyautata musu idan muka leka kyautatawa a nan idan muka leka kyautatawa ƙarƙashin wannan zan mu gani kyautatawa tana kumshe dukkan wa'ansu ayyuka wanda suke kyautata wanda suke ayyuka ne na biyayya kuma da nisantarwa da dukkan wa'ansu abubuwa wanda zai iya cutar da mahaifa kuma wannan ƙarƙashin godiya da za da bawa da ɗali ringa yi wa ma'adinci kamar yadda yake cewa ubangiji ku gode mun ku gode wa iyayenku kuma tabbas da ku da iyayen naku dukkan kuri na za ku koma kuma wanda ya kyautata zan saka zan saka tafi da mafi kyawun abin da ya kyautata haka idan muka koma zan mu gani hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim ya huzar yake cewa an zo an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani aiki ne ya fadala a wannan rayuwar tamu wanda muke yi a wannan doron ƙasar manzo ko kuma wata riwaya yake cewa wani aiki ne aikin da yi soyuwa a wurin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa aikin da yi soyuwa a wurin Allah yake fadala shine mutum yayin sallah a lokaci daga kari an yi kiran sallah ka taso ka zo ayi kabbara tare da kai na biyu yake cewa shine biyayya ga iyaye a kyautata wa iyaye wannan yana daga cikin ayyuka wanda suka yi komi komi fadala in suka yi so suka yi kowane ayyuka soyuwa a wurin ubangiji na uku yake cewa sannan na tambaye shi sannan bayan wannan kyautata wa iyaye sai wani aiki yake cewa bayan shi sai jihadi dan dawo kalmar la ilaha illallah mu tsaya mu lura akan wannan hadisin mu gani yanda ubangiji ya gabatar da ya gabatar da ni ya gabatar da biyayya ga iyaye da kyautata musu akan jihadi da dawar kalmar la ilaha illallah hakika hadisi ya tabbata a cikin sahihain kitab al-bukhari da muslim hadisi abdullahi bin amr bin al-as yake cewa wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nema manzon Allah ya bashi izini ya huta bakin yaki dan ni dan dawar kalmar la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tambaye shi ya kai wane shin iyayenka suna nan da raye suna nan suna nan da ransu yake cewa kwarai kwa iyayena suna nan da ransu yake cewa ka bi ka kyautata musu ka musu biyayya wannan yayi wannan a cikin su zaka yi jihadi zaka samu ladan da ya wuce ladan da zaka wuta bayan yaki ka yauki takobi ta dawar kalmar la ilaha illallah mu tsaya mu lura mu ganin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi muqaranan biyayya ga iyaye da jihadi fi sabilillahi kasancewar jihadin nan bai kai ba wannan biyayya da kyautatawa iyaye lada ba shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce shi duk da mun sani a wannan lokacin yanda ake kishirwa a wuta a dawo kalmar la ilaha illallah yanda ake buƙatar musulunci ya yaɗu ko'ina da ko'ina amma dai duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mai tunda ma damu iyayenka da rai ka tafi ka kyautata musu ka musu biyayya ka dadada musu ransu a nan za ka samu ladan da ya yi ladan ku taka wannan fagen yakin haka idan muka leƙa zan mu gani da kai hadisin da imam imam muslim ya hutar da shi hadisi abu huraira yake cewa daga daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya taɓe ya taɓe aka tambaya wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake ayyuka da ya tade yake cewa wanda ya tarar da iyayen shi guda biyu lokacin da suka girma ko kuma ɗaya daga cikin su yake cewa da yi musu abin da za ya sanya musu su gidan aljanna ba wannan ba karamar asara bace ba wanda Allah ya kaddara ya shiga hankalin shi ga iyaye girma ya kai musu bai musu ba abinda zai kyautata musu ba wanda za su yi sanadiyar shiga gidan aljanna gashi nan wannan hadisi ne wanda yake ingantacce manzo Allah ya ambaci kalmar tabewa akan dukkan wani da wanda ya tarar da iyayen shi sun girma sun kai lokacin da suke bukatar shi amma dai ya kauda kai ya meda ya meda su kamar babu su ya dawo ya rinka rayuwar shi yadda ya ga dama ya iya kyautata wa iyayen shi ya iya musu biyayya wannan taɓewa ce ƙarshen taɓewa wanda kwa ya tsaya ya bautata musu a wannan halin da suke ciki to gaskiya aljanna ita ce makomashi da kwai hadisi wannan daga daga cikin kyautatawa da ya dace ga ɗa ya yi wa ma'ayyan shi shi shine ya yi tsayin daka akan yi musu hidima duk abin da suke bukata na rayuwar nan duk abin da bukatunsa abin da za ya tashi yi wa kanshi in dai kana nan kana da ikon ka tashi ka yi mai to ka yi kokari ka yi mai wannan hidima bayan haka ka ciyar da shi kamar yadda ya ciyar da kai lokacin da kake tsimmin goyo har lokacin da kai wayo in kana da halin da zaka dauki yawan rayuwar shi cin shi da shan shi da wurin zaman shi to yana da kyau kai kokari kai wanda yana daga cikin kyautatawa da zai yi wa ma'ayyanci haka biyayya a duk abin da suka umurce ka da duk abin da suka hane ka kasancewar duk abin da ma'aiki zai hango wa ɗan shi to ba lalle bane ba dan bai hango wa kanshi ba da haka duk abin da za su umurce ka in dai da kwai maslaha a kan shi bai saba wa Allah ba to wajibin ka ne ka ka musu biyayya a kan haka abin da suka hane ka in dai bai saba wa Allah ba wajibin ka ne ka musu biyayya a kan shi yana daga cikin kyautatawa iyaye shine mutum ya ringa yi wa uwayen shi magana da kakkausan harshe harshe wanda yake mai taushi wanda duk wanda ya ji ya san da kwai ladabi da kwai biyayya tsakankanin wannan ɗa da wannan ma'aikar haka ya shawarce su a dukkan wasu al'amurruka da zai yi kuma ya yawaita yi musu addu'a ya yawaita yi musu istighfari a halin suna raye haka kuma bayan Allah ya amshe su wajibin shi ne ya ringa yi musu haka ko kuma mu ce yana daga cikin kyautatawa wanda ɗa ya kamata ya yi wa ma'aikunci haka daga cikin kyautatawa kadda ɗa ya ringa ɗaga muryar shi akan iyayen shi saboda wannan yana daga cikin alama ta rashin kumiya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an umurci mummunai kadda su sanye su ringa ɗaga muryar su akan muryar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yana daga cikin ladabi game da ɗa da ma'aihi kadda ya ɗaga muryar shi akan muryar ma'aihin shi haka kadda ya ringa musu kallo kallo na hushi kasancewar sun hana ko sun yi umurni ko sun sanya ka abin da ranka bai ba ka ringa musu kallo na hushi ko kuma kallo na reni wani ya ringa tunanin a'a shi bai waye ba ma'ayin ba bai san ba ta duniya ba ya ake ciki ba wasu abubuwa makamancin haka wajibin ka ne ka saddaka wannan ma'ayin wajibin ka ne ka kyautata ne in dai kana son samun tsirarka duniyarka da lahirarka haka yana daga cikin kyautatawa kadda ka ringa musu jayayya idan ya ce ka zaji ayi to kai kokari ka yi kadda ka yi jayayya ka ringa kai kawo akan al'amarin da suka riga suka yanke hukunci akan shi sai dai idan ya kasance da kwai maslaha wanda shi ma'ayin bai hango ba ko kasancewar ka sani idan an yi kaza kaza zai bada shi ko ma'ayin bashi da ilimi na rayuwa akan haka kana iya tsayawa da murya wadda take mai laushi ka bayyana ne idan an yi kaza kaza zai bada amma dai da an yi kaza kaza zai bada bangaren shawara ba bangaren umarni ba kasancewar shi ne wanda ya cancanta ya baka umarni haka idan ka tashi ka yi musu magana ka musu magana wanda take mai karamci ka shimfiɗa fuka-fukai na jin kai a kansu kadda kadda ka ringa nuna kai ka isa a gabansu wannan yana daga cikin kyautatawa kuma wannan a cikin dukkan wata faɗa ko kuma wani aiki da kwai hadisi wanda da kwai wani asar daga rifa'a ɗaya daga cikin tabi'ai rifa'a bin iyas yake cewa lokacin da aka yi wa ma'aikiyar alharisul akali Allah mata cikawa mun zo mun halarci ra'izan ma'aikiyar shi sai muka same shi gashi nan lafiya amma dai yana ta kuka sai muka tambaye shi muka ce wane me yake sanya ka kuka yake cewa to a halin da na shiga me dan me sanya bala'i bala'i kuka ba kasancewar hali ne na halin hafula'i na shiga sabida me yake ce musu haƙiƙa mutuwar ma'ayyata ita ce ta sabbaba liƙe mu da kowa ta gidan aljanna kasancewar mata ma ma'aiki ko ma'aikiya suna da rai to kofar kan shiga gidan aljanna a buɗe take da har ta ciki idan da mi zai sanya ka shige ta shine kyautatawa wanda za ka yi wa wannan ma'aika idan kuma Allah ya amshi rayukansu to Allah ya riga ya rike maka kowanne ka ta shiga gida aljanna wanda sanadiyyar iyaye suke yi wa ɗansu shigarta da wannan shi ya sanya wannan alharisul ukuli yake yake yake kuka yake koma kuka akan lalle ma'aikiyar shi ta rasu dalili dalilin ba zahin mutuwa ba zahin ubangiji ya riga ya rike mai kowa shi ta shiga gida aljanna da haka yana daga cikin hadisi wanda yake wa hadisi wanda yake ingantacce wanda yake cikin sahihai hadisin Anas bin Malik yake cewa an zo an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan manya-manyan manya-manyan zinubai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa daga cikin manya-manyan zinubai shine mutum ya hada bauta Allah da wani yace na biyu yace shine mutum ya tozarta ya yi wa iyaye ladabi ya yi wa iyaye biyayya ya tozarta iyayen shi a rayuwar nan yana daga cikin manya-manyan lahijika sannan ya kawo bayan shi yace kashe kisan kisan kai mutum ya kashe wani da gangan ba tare da hakkin shi ba kun gani idan muka ɗauka zan mu gani yana daga cikin manya-manyan zunubi zunubin da ya huce kisan kai shi shine mutum ya tuzartar da iyayen shi ki musu biyayya sannan bayan shi ya kawo shahadatu zur shaida ta zur akan abin da baka sani ba baka gani ba ka zo kai shaida akan shi wannan da kai hadisi wanda shi ma imamu imamu ahmad ya hutar da shi yana daga cikin abin da zai kaddara mana samun samun gata a cikin gida aljanna bayan mun shige ta albarkacin biyayya da muke yi wa iyaye mu samu daraja wadda take mai kolon ruwa a cikin gidan aljanna hadisin da Aisha ta wutar mana shi hadisin da aka rawaito daga Aisha hadisin da Imam Ahmad ya wutar da shi Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na shiga gidan aljanna yace sai na ji wani karatu ana karatu a can sama yace sai na tambaya nake cewa wane ne wannan mai karatun sai aka ce mai ai wani ne ɗaya daga cikin sahabban ka wanda ake ce mai Harisa bin Nu'man sai wanda yake faɗi ne yake ce mai kaza ku mulbir kaza ku mulbir yake cewa wannan sakamakon biyayya da iyaye sakamakon biyayya da iyaye shi ya sanya wannan bawan ya samu wannan daraja a cikin gida aljanna kina abin da yake nuna mana kyautata wannan ba wai kan ba wai barin mu zata yi ba kadai ba dan mun shiga gidan aljanna ba za ta daga mana daraja daraja wanda Allah kadai ya san inda zamu isa dalilin wannan kyautatawar da muke yi wa iyaye haka idan muka leka zan mu gani da kai hadisin da Imam Bukhari ya kawo shi wanda yake bayyana mana mutane guda uku wanda suka shiga cikin kogo kogon ya rike suka rasa yaya za su yi babu salula da za su yi kira a zo a kawo wani aljan da hudda musu wannan dutsen da ya rike musu wannan koga a lokacin nan me suka yi dukkan su guda uku suka yi tawassali ga ayyukan su na girki duk dan ubangiji ya yaye su daga cikin wannan kuncin da suke ɗaya daga cikin su yake cewa ubangiji ka sani wata rana na taɓa wuta daji na yi dare bin dawo ba saboda wani uzuri da na dawo na tahi na tatso madara yadda na saba a rayuwa ta nake bai wa ma'aibana in na tatso sai na kai na bawa iyaye na sun sha sannan sauran in kawo wa iyana yace na yi dare na taho da na dawo cikin gari na zo na tatso wannan madaran na tahi na kai wa iyaye na na tarar da su har sun yi barci yace sai gashi nan iyana suna kewaye kewaye a ƙarƙashin ƙaruwa na suna nema in ba su su sha wannan madarar saboda yunwa a lokacin nan nace wallahi bana ba su ba sai iyaye na sai sun sha kuma iyayen nawa suna barci ni kuma na dau alwajin bana tana su ba bana ɓata musu barcin su ba yace har sai da na zamuna aka yi kiran sallar asubahi a lokacin nan suka tashi da suka tashi na ba su madarar suka sha sannan na ba wa iyana yace ubangiji wannan abin in nayi dan kai ka karba ubangiji ka yaye mana wannan kuncin da muke ciki kuma ubangiji ya yaye musu kenan abin da zamu iya fa'idantuwa kalkashin wannan hadisin biyayya ga iyaye tana sabbaba wa bawa ubangiji shi amshi addu'a shi haka duk abin da bawa za ya yi na aikin kirki an ba shi daman ya yi tawassali da shi ubangiji ya amsan mai addu'a shi ko kuma ya biya mai bukatun shi haka idan muka leka da kwaya hadisin asar da Muhammad Sibin Sirini yake cewa yace lokacin Usman bin Affan yana khalifanci dabino ‘ya'yan wannan iccen dabino da abin da yake jikin shi ya yi tsada an yi kai duk iccen dabino guda ɗaya ana sila shi da dinare wannan dirhami guda dubu yake cewa a lokacin nan sai muka ga usama bin zaida ya zo kurmi ya kama iccen dabino ya sare zuciyar shi ya sare shi ya ɗauki zuciyar iccen dabina ya ɗahi ya bai wa ma'ajiyar shi sai muka zo muke cewa yoyo usama ya za'ai ya za'ai kai haka ga abu ya yi tsada kuma ka san yadda ake bukatar wannan al'amarin dinare dirhami guda dubu akan abin da sayarwar da bata kai ba dirhami guda biyu ba ka ɗauka ka sare wannan abin yana sayar shi dirhami dubu yake cewa a'a ya ce ma'aikiyata ta ce mana tana so in kawo mata wannan zuciyar ta da biyo idan an ce Allah jibar shi shine zuciya ta da biyu ƙarƙashin saiwa ya sare ya ɗauko mata ya kawo mata ya ce shi a rayuwar shi ba wani abin da ma'aikiyar shi za ta nema duk irin tsadar shi ya gaza ɗauka ya kawo mata sai dai abin in ya fi ƙarfin shi wannan shi ke nuna mana biyayya game da iyaye kuma wajibin mu ne mu tsaya ka'in da na'in mu kyautata musu sani da wannan kyautatawar wajibin mu ne ita ce zata ba mu lamarin shiga gidan aljanna ta ba mu lamarin yarda a wurin ubangijin mu yana daga cikin kyautata musu bayan Allah ya musu rasuwa mutum ya tsaya tsayin daka ya ringa musu istiga ya ringa neman ya ringa musu addu'a yana neman musu gafarar ubangiji kuma ya sadar da zumuncin su wannan ba abin da ya kai da wannan zaka ga mafi yawa daga ci- an ce ma'aiki ya rasu ƴan uwa shikenan an rabu wai kuma yana daga cikin kyautatawa wannan iyayen duk wanda ma'aikin ka yake zumunci tare da shi ko wanda ma'aikiya take zumunci tare da shi to wajibin ka ne ko bayan mutuwar su ka yi kokari ka tsaya tsayin daka akan wannan zumuncin saboda tsayawa akan wannan zumuncin da kyautata musu kamar kyautatawa wannan ma'aikon naka ne baya da shi yana da kyau abu da daga cikin kyautatawa mutum ya yi wa ya ta yi wa ma'aikansu sadaka daga cikin abin da kake samu ka ware wannan wannan duk ƙarshen wata in na samu ga abin da zan sarrafa shi wannan bangaren iyaye na in kana da hali ka gina musu makaranta ka gina musu masallaci ka musu wakafi ladan ya ringa kai musu sannan kuma baya da haka mutum ya ringa sadar da zumunci ɗan uwan shi wannan duka yana daga cikin kyautatawa da ya kamata ɗa ya ringa yi wa ma'aikan shi wasiya ta uku a gaggauce shine faɗan ubangiji da yake cewa wala taqtulu auladakum khashyat imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum kada ku kashe iyanku saboda albarkacin wai kuna tsoron talauci yace ku tabbata wa kawunan ku mu muke arzuta ku mu muke arzuta su a can Isra'ila yake cewa mu muke arzuta su ko mu muke arzuta ku da yawa yaro yake zabuwa da sabon arziki a cikin gida zaka gani daga dosawa wannan yaron duniya uba ya zaman tokurin abubuwan duk da ya taba yana samun arziki a cikinsu yana samun rabon shi na daga arziki a cikinsu wannan shi ke nuna mana lokacin da suka kasance a jahiliya ubangiji ya yi wasiya akan kanta a bar kashe iya saboda mi saboda tsoron talauci a jahiliya sun kasance idan an aihon musu iya mata suna kashe su saboda mi saboda sun sani mace ba ta iya kare gida ba wani abin da za ta kawo wa gida na daga amfani illa kuma ta kasance yauni akan mai gida ta kasance yauni akan ma'aikiyarta a wannan halin ne ya kasance idan Allah ya arzuta su da iya mace za su bada fuskokinsu su zo su ɗauki wannan ɗiyan su kai su yi rami su binne su a ciki to shi ne nan ubangiji yake kashe akan haka kadda ku sake ku rinka kashe ɗiyanku ku tabbata arziki na Allah ne shi yake arzuta ku shi yake arzuta su shi sanya imam ibn kasir yake cewa lokacin da ubangiji ya yi mana wasiya akan mu kyautata wa iyaye sai ya biyo baya akan mu kyautata wa iya saboda wannan iyan su ne wanda za su kasance manyan gobe yanda mu ma muka yi da iya da yanda muka yi game da iyayenmu haka su ma waɗannan za su zo su yi tare da mu da haka yake bayyana mana yake cewa sun kasance abinda suka kasance suke aikatawa a jahiliya shaitani yana waswasa musu yana sanya musu yana tsara musu a cikin rayukansu da lalle idan kun rike iyan nan talauci za ya kama ku ba ku da abin da za ku ciyar da su ko wani abu makamancin haka a lokacin da yake ruda su akan da su kashe su kada ya kasance yauni ne akan su da kai hadisi ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi hadisin Abdullah bin Abbas yake cewa na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama menene girman zunubi yake cewa girman zunubi shine mutum ya sanya wa Allah kishiya ya bauta wa Allah ya bauta wa wani ya ringa kiran Allah ko ya ringa kiran wani goma bayan Allah yake cewa kuma na biyu yace ya ta tambaye shi nace sai wanne yake cewa mutum ya kashe ya kashe dan shi saboda gurum kadda ya ci abinci tare da shi saboda talauci sannan na tambaye shi sai wanne yake cewa makwabci ya yi zina da matan makwabcin shi wannan yana daga cikin manya-manyan zunubai wanda ubangiji baya gafartawa wanda manya-manyan zunubai wanda suke tsoma bawa a cikin wutar jahannama akwai hadisi wanda imam turmuzi ya wutar da shi hadisi abu musa al-ashari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yake faɗa mana yake cewa idan dan bawa ya rasu wannan kenan can yana bayyana mana irin girman laifin kashe da to wanda idan Allah ya amsanwa Ubangiji ya amsawa ya amsawa bawa ɗan shi, kenan ya amshi ran ɗan shi ya ce, "Ula lokacin nan Ubangiji zai tambaye mala'iku, za ya ce, "Kun amshi ran ɗan bawa na." Sai su ce, "Ƙwarai ko Ubangiji mun amshi ran ɗan bawanka." A lokacin nan zai tambaye su zai ce, "Zai ce, amma ne kun sani da kun amshi maɓuɓɓugan horon shi." Abinda zai sanya idan ya taso zai taimake shi a nan gaba, ko da addu'a ko bangaren rayuwa ko da ayyuka suke cewa kwarai ko ubangiji mun karba sai yake cewa to me bawa na ya faɗa lokacin da kuka amshi dan shi sai su ce mai ai bawanka ya gode maka kuma ya ce in hadin lahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin nan ubangiji ya ce musu to ku gina wa ku gina wa bawa na gida a cikin gidan aljanna kuma ku sanya wa wannan gidan baitul hamdi gidan godiya wannan shi yake nuna mana wannan da wanda ubangiji yake bar mana wanda yake wanda yake arzuta mu da shi a rayuwa ba karaman ni'ima bace ba ɗaya ya kama maka bangaren rayuwarka ya cece ka ya maka kaza ya maka abubuwa da yawa kowa duk wanda yake da ya san muhimmancin da to to shi ne aka ba a baka damar ba ka kashe shi ba saboda kana tunanin talauci ko wani abu makamancin haka shi ne nan yake bayyana maka ga irin ladan ma da zaka samu inda ka bar shi ubangiji ya ɗauki ran shi za a maka sakamako idan ka yi godiya akan ka yi istirja'i za a maka sakamako da gida a cikin gida aljanna kasancewar lokaci ya ja za mu tsaya a nan insha Allah sati na gaban Allah sa muna cikin masu rai zan mu ci gaba da da da da da wasiyya ta hudu insha Allah